أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta wato IKS kenan Islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih. Muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu wato da ku kenan a wannan darasi namu darasi mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anan nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da wato juna kenan wannan shine darasinmu na ɗari da ɗai kenan muna fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ya rabbal alamin ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. To muna tafiya ne da littattafai guda biyu kamar yadda aka sani littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani Muhammad al-Amin shankiti littafi na biyu kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir ar-Razi. To a darasinmu wato wanda muka tsaya na ɗari kenan muna cikin littafin asilatul qur'anil majid ne a mas'ala ta ɗari uku da tamanin da bakwai mun kai ƙarshen ta to yanzu kuma aya da take akan jerin ayoyin alqur'ani wato cikin suratu tauba ne aya wato ta arba'in da ɗai kenan kenan zamu dawo cikin littafin daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti malam yake cewa a mas'ala ta tamanin da shida qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala infiru ku fita daga nafara ne kenan fita kenan ko na an ka samu annafar jama'a dan galibin mutane su suke fita jama'a jama'a infiru ku fita khifafan kuna masu sauki saukin jiki a cikin nishadi kenan wa thiqalan da lokacin da ba ku cikin nishadi kuna jin nauyi a jika al-aya suratul tauba aya ta 41 malin yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai kima mai daraja tadullu ala luzumil khuruji tana nuna fita ta lazimci mutane tilas a gare su lil jihadi fi sabilillah su yi jihadi dan daukar da kalmar Allah malam yace ala kulli halin akan kowane hali wa qad ja'at ayatun ukhar wadansu ayoyi sun zo tadullu ala khilafi zalik wanda suke nuna sabanin wannan ka qaulihi kamar inda Allah ya ce laysa ala du'afai babu komi akan masu rauni wala ala al marda koko akan marasa lafiya wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna kuma babu laifi akan waɗanda ba sa samun abin da za su ciyarwa harajin babu laifi a kansu domin wani bai iya zuwa wajen yaki amma yana da dukiyar da zai bayar to idan ya hana to yayi banna ba su da laifi al-aya suratul tauba aya ta 91 wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa bai dace ba mu'minai su fita gaba daya domin wa za a bari yayi tsaron gari wa za a bari yayi tsaron mata wa za a bari ya kula da sauran abubuwa na musulmi in kowa ya fita at-tauba aya ta 100 wato da 20 wato da biyu malam yace wal jawabu amsa yace anna ayata infiru khifafan wa thiqalan aya da anka ce infiru ku fita khifafan kuna masu sauki an gane ko khifafan yana ɗaukar ma'anoni daban-daban ma'ana kuna cikin nishati wa thiqalan wato ko kuna cikin nauyi ko kuma khifafan kuna yan kadan wa thiqalan ko kuna masu yawa akwai maganganu daban-daban sai mutum ya kuma cikin littafin tafsiri malam yace to wannan aya mansukhatun an shafe ta bi ayatil uzri da ayoyin uzri al-mazkura an gane ko waɗanda an ka ambata kenan sai ya zamanto da an ka ce kowa ya fita to sai an ka shafe wannan hukunci an ka fitar da masu rauni da kuma marda da marasa lafiya kenan da waɗanda ba sa samun abin da za su bayar kuma wa ma kana almu'minu yanfiru kafa da an sa wato fita ya zamanto na kowa da kowa saboda lokacin musulmi suna yan kadan daga baya kuma aka ce a'a saboda musulmi sun yawa wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa to shi yasa mala yace an shafe ayar wa hadha almawdi'u wannan wuri min amthilati ma nusikha fihi nasikhu kenan yana daga cikin misallan da suke nuna cewa an shafi wanda ya shafi li'anna qawluhu domin fadar Allah subhanahu wata'ala infiru khifafan wa thiqalan ku fita khifafan kuna cikin sauki koko kuna masu yan kadan wa thiqalan kuna masu yawa koko kuna cikin rashin nishadi nasikhun li ayatil i'rad anil mushrikin wannan ayat ta shafe ayoyin da suka nuna cewa a kau da kai daga mushrikai ka a yaƙe su kenan sai ya zama tana daga cikin ayoyin da suka nuna a yaƙe su domin farko an hana qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun ko liyujza qauman bima kanu yaksibun kaga an ce yaghfiru su yafe su daina su kyale yaki sannan Allah subhanahu wataala ya hana su yaki yace fa'fu wasfahu daga baya kuma sai aka ce ayi yaki ina fata an fahimce ni to shine udhina lil ladina yuqataluna ko yuqatiluna wata qira'a bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir sannan aka ce waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum sannan aka ce to waqatilul mushrikina kafatan kuma an ka ce infiru khifafan wa thiqalan kenan sai zamanto ta shafe ayoyin da suka nuna kada ayi yaki ko ko ako da kai daga mushrikai kenan to wannan ayar ashe ta shafe waɗansu ayoyi ne kenan nasihun ce to kuma ita ma sai ta zama to mansukh wa huwa mansukhun bi ayatil uzr amma kuma ita ko an shafe ta da ayoyin uzuri kenan sai waɗanda ayoyi na uzuri sun ka zo laysa alal a'ma harajun laysa alal du'afa wala alal marda wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih da kuma ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffa malam yace kama kama zakarna kamar yadda mun ka faɗa wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da malam ya kawo wannan aya ta shafe waɗancan ayoyin na yafiya ita ko wannan aya waɗannan ayoyi sun zo sun shafe wato cewa kowa ya fita sai waɗansu daga ciki to wannan shi ne abin da malam ya kawo amma a nan sai mun yi hattara ina fata ana fahimta ta akwai wasu ra'ayuka waɗanda ba wannan ba da an ka ce in firu ko fita ina fata an fahimci ni khifafan wa thiqalan kenan nan kamar yanzu an ce a fita gaba ɗaya waɗansu suna kiran shi muqayyad ne an yi taqayyidin sa da Allah ya bar fita ta zamanto ta kowa daga baya sai ya kayyade ta ba wai shafe hukuncin ta ne ba domin da tana da faɗin ma'ana an gane ko daga baya kuma sai aka rage sai aka ce to laysa alal du'afa'i sai an kai taqidin ta da alal du'afa da al mardaha da alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih aka yi taqidin ta da cewa ba kowa kamata ya fita ba wa ba kana al mu'minu yanfiru kaffa shi yasa wadan sai su ce nan ba nasikhun wa mansukhu bane mutlaqun ne wa muqayyad ina fata an fahimce ni waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa kuma a'a ba wannan bane a'a nan taksisi ne aka yi infiru ya shafi dukkan musulmai to kina an yi ta'mim sai an kai takhsisi shi yasa sai an ka ce wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffa an kai takhsisin shi da sashen musulmi kuma aka yi takhsisin shi da masu uzuri laysa ala du'afa'i wala ala al marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih kaga kina sai da mun tura ayi uku akwai wadan sun ce nasikhun ne wa mansukh wasu sun ce mutlaqun ne da muqayyid ko muqayyad wasu kuma sun ce amun ne wa khas amma duk inda ta kai ta kawo karshen ta dai abin da yake nunawa an takaita hukuncin akan waɗansu halaye ko an keɓance waɗansu mutane in ka kalli masu jihadin ko ko an keɓance an rage hukuncin ko an shafe faɗin ma'anarsa domin wani bi annashu magabata in sun ce annashu ba suna nufin an shafe hukunci ba shine an rage faɗin ma'anar ayar ban sani ba ko yan uwa sun fahimta to irin waɗannan ayoyin yana daga cikin abin da ya kamata ɗalibai da waɗanda suke da zafin kishi na addini su hankalta ma wato irin waɗannan su shi da an ka ce ka je ka yi jihadi akwai sharuɗa na jihadi me yasa Madina ba a ce ayi jihadi Makka ba a ce ayi jihadi ba saboda can ba su da ƙarfi kafirin suke da ƙarfi sai da suka zo suka shirya balma an zo ne a yaƙe su a yaƙin badar suka je suka kare kansu har suka samu ƙarfi sannan suka je suka yi jihadi kai da yanzu turawa baka iya kera makanka komai su daina taimaka ma ɗaya za ka mutu ma ka halaka tunda baka baka iya noma makanka abincin da zaka ci in nace baka iyawa ba ina nufin al'umma gaba ɗaya yanzu ba ta iya noma makanta abinci sannan kuma bamu da ilimin yaƙi yaƙi bamu da ilimin ƙere ƙere bamu iya kare ƙasashen mu yanzu gashi nan ana zalunta ƙasashen Afirka da Larabawa da na Musulmi radda aka taɓo Rasha da yake Rasha tana da ƙarfi yanzu gashi nan ta kare kanta to mu mi zai hana mu nemi ilimin da zamu kare kanmu da mu je mu yi shirme mu amso makamai wajen kafirai mu je mu ce zamu kashe ƴan uwan musulmi ko mu ce muna yin jihadi kenan jihadi yana da dawabit in ka ga nafazi ya zo am ina khasikin shi kaga da yace in firu ku fita gaba ɗai to sai kai taksisin shi na farko da waɗanga da an kace kuma sai kai taksisin shi da mata saboda su mata ba sa yin jihadi an ɗauke musu zancen jihadi in ma sun je wajen taimakon maza ne farko farkon musulunci lokacin da waɗanda aka yi marauli su ba su ruwa su sha da kuma su yi musu magani to kaga wannan shi ne abin da ake ake faɗa to kaga amma in ka ce a kawai za a je mutum zai je jihadi kawai mutum ya ce koshe tara waɗansu mutane eh waye naɗa ka a matsayin shugaba na musulmi waye yadda da wato shugabancin naka kuma ina ilimin da zaka jagorantar mutane domin Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce to an ce ai jihadi kuma an ce a nemi ilimi to wanne ne yafi yake cewa neman ilimi yafi jihadi domin da ilimin ne za a san yadda za a tsaya jihadi amma an ka ce ai jihadi babu ilimi ban kaura za a yi tun daga shi ana kashe musulmi da sunan kuma an yi jihadi ina fata ana fahimta ta to don haka da ya kamata ɗaliban ilimi su fahimci wannan kenan da an ka ce in firu ku fita ayi taksisin mata su ba su daga ciki an gane kuma sun yin jihadi sannan kuma ayi taksisin waɗanda an ka ce laysa alal du'afa wala alal madha wala alal ladina la yajiduna ma yunfiqu haraj sannan kuma ma kana al mu'minuna liyanfiru kafa bai dace duk musulmi su fita ba wannan shi zai bamu abin da ake kira mafhumul umma wato al'umma musulmi ya kamata mu zamanto muna taimaka ma juna ne bai yiwa kowa ya zama dan boko bai yiwa kowa ya zama ma'aikacin gwamnati bai yiwa kowa ya zama malami bai yiwa kowa ya zama dan sanda bai yiwa kowa ya zama soja bai yiwa kowa ya zama kaza amma wajibi ne ka san yadda zaka bauta ma Allah kamar yadda mai akhdar yake faɗa awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imanihi abu na farko wanda ya zan wajibi akan baligi wanda ya balaga mace ko namiji tashihu imanihi ingantar da imaninsa ya san aqida da kyau ingantatta thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aini sannan ya san abin da zai gyara abin da yake fardu aini ne Allah ya wajibta masa akan karan kansa dole sai ya yi shi sallar sa dole ka san yadda kake yin sallah da yadda zaka gyara ta to amma kowa ya zama malami ba zai yiwa ba shi yasa cewa mutane kowa ya je karatu na'am haka ne ka je kai karatu amma ba kowa zai zama mallami ba ka san abin da Allah yake wajabta maka waɗansu mas'aloli dole sai malamai shi yasa Allah ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ko da mun ci ahlul kitabi aka faɗa ma wannan to amma dai ba ahlul kitabi dai Allah umurta da su yi tambaya abin da ba su sani ba ina fatan ana fahimta ta to wannan shi yasa mas'ala ta ilimi wani lokaci ya kamata al'umma musulmi mu zamanto da yan sandan mu da sojojin mu da yan siyasan mu da malaman makarantun nan mu na boko ko na addini da masu wa'azi da masu mu zamanto al'umma daya wadda in an tunkaro mu da sharri kowa ya yana kokarin ya kare addini ne ya kare maslaha ta jama'a amma in ya zama to wannan tura su ja shi su bashi wani abu ya je ya zo ya kawo ta banda cikin ƙasa in aka ja waɗannan suka kiya sai a je a ja waɗansu bangare a je a ɗauke su a basu wannan ba zai kawo mana alkhairi ba ba da za a yi mu ci gaba su mi yasa mu ba za mu nemi wani daga cikin su ba ya je ya sato mana kuɗin ƙasashen sa ya kawo me yasa ba za a ba ƴan ture kuɗi ba su je su yaƙi ƙasashen su me yasa su ba sa jawo ma ƙasashen su sharri sai dai mu ne za mu yarda a yi amfani da mu a wani matsayin mu da muke da shi cikin al'umma don mu kawo wani sharri kullum haka ne suke ba mu wahala a ja yan wannan jiha a ba su makamai su je su yaƙi wannan jiha su ɓata ƙasa a ja wannan kabila a kira ta a bata makamai a bata kuɗi ta je ta ɓata ƙasa a kira waɗannan malamai a ba su wani abu su je su yi tawilin waɗansu ayoyi don saboda a haddasa fitina a cikin ƙasa a ja wannan dan siyasa a bashi kuɗi ya ruguza abin da zai kai al'umma gaba a ja wannan kullum haka ne suna neman wato bara gurbi ko abin nan miya gurbi daga cikin mutane saboda su yi amfani da su da rikita kasashen mu me yasa su ba sa rikita kasashen su me yasa su ba sa kawo abin da zai ruguza kasashen su ya kamata musulmi mu yi tunani ba ma musulmi ba haɗan Afirka wanda ba musulmi ba da balarabe wanda ba musulmi ba san cewa su sun gina kasashen su kuma suna kokarin su ci gaba da bata kasashen mu ne Allah kai mu na tsari kwaɗayi da tsoro da munafinci su ne duk abin da ke haddasa bala'i wato a duniya Allah kai mu da tsari to wannan shi ne abin da malam ya kawo kuma ayoyin jihadi da zawabitul jihad da qawaidul jihad da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jihadi da yadda annaba suka yi jihadi da yadda dai ake yin jihadi na musulunci da magabatan musulunci wanda sun kai jihadi irin su Tariq ibn Ziyad waɗanda suka je suka yi fathu na Andalus irin su Salahuddin al-Ayyubi wanda ya kwace ke wato abin nan baitul maqdis daga yahudawa da sauransu dai wanda suna ba da labari saboda yahudawa sun ji bakin cikin abin da ya aikata lokacin da suka mamaye kasar suriya sai da suka je a kabarinsa ba yahudi ya aza kafarsa a kabarinsa ya ce ha nahnu salahuddin al-ayyubi qad raja'na ga mu salahuddin al-ayyubi da kakkora mun sake dawowa saboda jan haushinsa da suke yi da haka kadibiyar da magabata suka yi jihadi da hanyoyin da suka bi da ka'idodin da aka bi da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jihadi sai ka gane ka'idodin jihadi amma kada ka yarda ka zamanto hannun kafiri yana amfani da kai don saboda wato ruguza addini da kasashen musulmai Allah kai mana tsari to wannan shi dai ne abinda malam ya kawo a cikin wato wannan sura ta infiru khifafan wa thiqalan kuma mun kama ganganun malamai kuma daga wannan mas'ala malam bai sace kawo wani abu ba game da suratul tauba kenan yanzu zamu dawo a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha mas'ala ta 388 malin yake cewa a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a safha ta 132 a tab'ar da take a hannuna فإن قيل إذا أكتي قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe la yasta'dhinuka ba sa neman izininka an gane ko to wajen la yasta'dhinuka alladhina yu'minu billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim dan su yi jihadi da kawunan su da dukiyarsu kenan mutum mai imani baya cewa sai an bashi izini na kada ya bada dukiyarsa kada ya sa kanshi a cikin aikin Allah domin in ka kai imani to ai don wannan ne aka neme ka kai imani suratul tauba aya ta 44 malin yace in kana nahyan to in hani ne fa ainal jazmu to ina jazma domin illamun nahyi ce ya kamata a ce la yasta'dhinka alladhina kenan kada su neme ka wa in kana nafiyan in ko nafiyu ne ma'ana lamu wato waggala akwai la nahiya akwai la nafiya nahiya wadda ta yi hani nafiya wadda kuma ta kore to in hani ne in korewa ne in ji malam faqad waqa al manfiyu to abinda anka kore da anka ce ai masu imani ba sa neman izininka to ai sun nemi izini li'anna kathiran min al mu'minin domin da yawa daga cikin mu'minai in ji malam al mukhlisin waɗanda suke masu ikhlasi masu tsarkakakkan zuciya ista'zanuhu sun nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba su izini fi takhallufi anil jihad na cewa ba sai sun je wajen jihadi ba su zauna li uzrin saboda wani uzuri wa ya'diduhu abinda ke karfafa wannan magana da malam ya faɗa qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih haqiqa sanade mu'minnai su ne waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe wa idza kanu ma'ahu idan sun kasance tare da manzo ala amrin akan wani al'amari jami'in wanda ya hada mutane ana buƙatar mutane su zo don a tattauna akan wata mas'ala ta addini lam yadhhabu su masu imani ba sa tafiya hatta yasta'dhinu sai sun nemi izinin manzo shi yasa Allah ce fa idza sta'dhanuka li ba'd sha'nihim fa'dhal liman shi'ta minhum idan sun ka nemi izini to sai ka bada izini ga wanda ka so an gane ko ba kowa ba saboda kan mutane su wace gaba daya kinan wanda an kasan zaman shi dole na ba za a bashi izini ba suratul nur aya ta 62 to faqila sai an ka ce innal murada bihi kullu amri ta'atin abinda ake nufi da al'amari ko wani al'amari na da'a ijtama'u alaihi wanda sun ka haɗu akan shi kal jihadi kamar jihadi wal jumu'a da jumu'a wal idi da idi wani hawi da waninsu shine amrin jami'in kenan duk abinda na haɗuwar jama'a ne don aikata da'a malam yace to kulna zamu ce huwa nahyun hani ne amma bi sigatin nafi ya zo da siga ta nafihi ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ce fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj labari ake bayarwa amma hani ne aka yi domin abubuwan suna faruwa ina fata an fahimce ni fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj duk da yake akwai qira'o'i fala rafathun wala fusuqun wala jidalun an gane ko fil hajj idan muka duba wato za ku iske akwai qira'o'i daban-daban imamu Abu Ja'far za ku ga ya karanta wato waɗannan da wato dhamma fala rafathun wala fusuqun wala jidalun fil hajj Imam Abu Ja'far ina fata an fahimci ni sannan kuma eh, Imam Ibn Kathir da eh, Yaqub za ku karanta fala rafathun wala fusuqun wala jidala su na ƙarshe dai sun kai ma eh, wato kasra na fatha nake son cewa amma shi Imam Abu Ja'far sai karanta fala rafathun wala fusuqun wala jidalun shi ko imam wato ibnu kathir da abu amr da yaqub sai sun karanta fala rafathun wala fusuqun amma sai sun karanta wala jidala sauran kuma sai suka karanta fala rafatha wala fusuqa wala jidala to menene in an ka ce fala rafathun wala fusuqun ga wanda suka karanta shi wala jidalun dunnan ana nuna cewa nan na sai ta zamanto nafiya ce lil jinsi kenan nafiyun lil wihda ne ta kore ba a samun ko da rafath daya ko da jidali ɗaya ko da fasikanci ɗaya amma in ka ce fala rafatha ko qira'a wala jidala an gane ko yadda ibnu kathir karanta da sauran fala rafatha wala fusuqa wala jidala dukkan jidala su waɗannan sun karanta shi da fatha banda yake shi ibnu kathir da abu amr sun karanta fala rafathun wala fusuqun da ibnu kathir da abu amr da yaqub an gane ko kenan sashen sun karanta kamar abu ja'far sashen sun karanta kamar jamhur to in an ka ce fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji nan annafi ya ce lil jinsi ta kore dukkan jinsi kenan sai zamanto an ce fala rafasa wala fusuka wala jidala shine at-tansisu zahir ala al-umum shi an ce fala rafasun kamar an kore babu amma an ka ce fala rafasa an fitar da korewa ta fitowa a fili kenan sai zamanto idan aka yi masa fatha ya fi fitowa da fadin ma'ana baro baro shine abin da ake son a ce ina fata an fahimta shine bambanci tsakanin kira'o'in to wannan shine amsar da waɗansu malamai suka bayar cewa da an ka ce la yasta'dhinuka ma'ana bai dace su nemi izinin ka ba wato an an ba da labari ne amma hani ne aka yi kamar yadda yazo a cikin wannan aya fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj malam yace asani abu na biyu qala ibn abbas ibn abbas yace hiya mansukhatun bi qawlihi ta'ala an shafe hukuncin wannan aya da fadar Allah subhanahu wata'ala lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu ba sa tafiya sai sun nemi izini ina fata an finci ni kenan sai zaman to yanzu ba sa tafiya sai sun nemi izini sai an ka shafe kenan can an hana su nemi izini yanzu kuma an ba su dama su nemi izini kenan sai zamanto an shafe hukuncinta ko kuma an yi taqyidin wato wannan labari da aka bayar ma'ana an yi taqyidin umurnin da ya zo ciki na abin nan as-salisu abun uku annal muradu bi qawlihi abinda ake nufi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala la yasta'dhinuka alladhina ba sa neman izinin ka wanda sun kai imani da Allah da ranar ƙarshe al-istizanu fi takhallufi anil jihad shine su nemi izinin zama gida su zauna gida anil jihad daga jihadi min ghairi uzrin ba tare da uzuri ba kinan mumini in ya nemi uzuri ya nemi umurni ya nemi izini to yana da uzuri uzuri wanda shari'a ta yarda da shi wa kadhal muradu bil ayati allati ba'daha haka kuma ake nufi da aya wadda ta zo bayan ta wa bi qawlihi lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu kenan da anka ce la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin ayar da za ta zo bayan ta shine da yace wa kadhal muradu bil ayati allati ba'daha innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wanda suke neman izininka kasu ta jihadi su ne wanda su yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba ma'ana su nemi izini ba tare da uzuri ba amma wa bi qawlihi da fadar Allah lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu ba sa tafiya sai sun nemi izini ibahata listidani fi takhallufi shine an ibahata listidhan a halatta musu neman izini fi takhallufi anil amri aljami' daga al'amari wanda ya hada kowa da kowa li uzrin amma saboda wani uzuri ina fatan an fahimta kenan hatta yasta'dhinuhu sai sun nemi izini amma ana nufin izini wanda yake wato ga al'amarin da ya haɗa mutane ko jihadi ko ba ga jihadi ba amma suna da uzuri to waɗannan su ne muminai amma in ba mumini ba bai da uzuri kuma sai ya zaman sa malam yace to fala naskha shi a fahimtar sa ba wannan aya babu an shafe hukunci da hukunci duk da yake ibnu abbas ya tafi akan wannan ko an ruwaito ba a san ba ko ya inganta a gare shi amma dai a zahiri babu shafe hukuncin juna li imkani al'amali bil ayataini domin ana iya aiki da ayoyin guda biyu sai a nuna sai mai uzuri ne ayar ta shafa li anna mahallal hukmi mukhtalifun domin wurin da an ka tabbatar da hukunci bagiran hukunci ya bambanta can ana zancen jihadi nan ana zancen amrin jami'in abin da ya hada mutane kenan misali sallar idi misali ko wani abu amri ne wanda yake ba sai jihadi ka hada mutane ba shi yasa malai yace hukuncin ya bambanta zancen jihadi da zancen taro misali kaga taro shi ai ba zancen ta jihadi bane ana iya taro ba dan ta wajen jihadi ba kenan tunda ya bambanta kenan babu matsala sannan kuma wa wujud wa huwa wujudul uzri wa adamihi mala yace kuma abinda ake nuna cewa hukuncin ya bambanta saboda nuna uzuri da wanda yake da uzuri da wanda bai da uzuri shine mahallul hukmi da abinda malam yake son ya ce kenan waɗanda suke da uzuri aya ba ta magana kansu masu uzuri waɗanda suna da uzuri aya tana nufin su ba su daga ciki amma waɗanda ba su da uzuri suka yi niyya suka aikata su ne aya take magana a kansu shine abinda dai malam yake son ya ce a ƙarƙashin wato wannan hukuncin ko wannan aya sai zamanto na ana nufin waɗanda ba sa masu imani ba sa neman umurni ma'ana ba sa neman umurni ba tare suna da uzuri ba yan uwa musulmi mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta wato 389 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi Malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wa qila aka ce da su munafikai uqudu in za a hada kuma sai a ce wa qila qu'udu ma'al qa'idin ku zamna tare da wanda suka zamna a gida wato mata da yara kenan su da ba a dora musu jihadi ba wannan kamar matsayin ba wai an ba su umarni ne su zauna ba wannan al'amuru huna wato ana yin shi ne littahqir dan kaskanta su domin mutumin da bai son ya je wajen da maza suke zuwa kenan ya daura zani kamar da ake cewa ya daura zani mace kuma in tana da kokari sai a ce kallabi tsakanin rawuna ko rawunna yace akhbar annahum umiru bil qu'ud an umurce su da su zauna gida qu'ud zama ba irin wanga zama akan kujera ba zama rashin tafiya ko da kwanci mutum yake akan gado wa zammahum ala al qu'ud kuma kuma sai zarge su bayan ya umurce su akan zama wa takhallufi da rashin fita anil khuruj wajen yaki للجهاد وجن الجهاد والاستئذان والاستئذان في العقود da kuma neman izinin da suke yi akan a basu dama su yi zama shi ma an zarge su akan shi kenan zammahum alal qu'udi wat takhallufi anil khuruj lil jihad wal istizan fil qu'ud to kenan ya an kai a basu umurni kuma a zarge su qulna zai mun ka ce in ji malam laysa fil ayati ma yadullu ala anna Allah ta'ala huwa al amiru lahum babu abin da yake nuna cewa cikin aya Allah ne musu wannan umurni fa in kila in anka ce al'amiru bi zalika huwa shaytanu kinan ya anka ce shaytan ne bil waswasati wat tazyin ta fuskar waswasi da kawatawa kinan sai zamanto waqila an ce da su waye ce ba a kawo shi ba kinan wadansu malamai suka kaddara shaytan da ya umurce su da wannan ya kawata musu shi athani na biyu anna ba'dhum amara ba'dan sashin suna yace masashe ku yi zaman ku kai ku tafi ku yi zamna ku yi zaman ku kinan sashin su yace masashi الثالث na uku annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala lahum zalika shi ya faɗi wannan a gare su ghadban alaihim saboda yayi hushi da su dama an san niyyar su shikenan kawai da suka zo suka je suna nema shi na sai ya hushi ya ce musu ku ku zaman ku to dama ku ku zaman ku ba wai ana nufin an yi musu umurni bane da dama an san ba mutane ne na gari ba an yi hushi da al'amarin su an gane ko arrabi'u na hudu annahu amru tawbihin umurni ne na taubih zargi wa tahdidin da tsoratarwa da firgici da narko min Allah daga Allah ta'ala madaukakin sarki lahum gare su ka qaulihi ta'ala kamar yadda inda Allah yake cewa i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuka ga dama a cikin suratul fussilat aya ta 40 nan ba ana nufin kowa je aikata abin da ya ga dama ba an gane ko nan al'amru lit tahdidi tsoratarwa ne domin Allah ya ce bayan wannan i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke aikatawa malam yace ya'diduhu qauluhu ta'ala abinda ke karfafa wannan magana fadar Allah subhanahu wa ta'ala ma'al qa'idina ku zamna tare da masu zama ai ma'an nisa'i was sibyan tare da mata da kuma kananan yara wazzamna jam'i na azzaminu mutumin da yake rashin lafiya wazzamna ba zamani ba marasa lafiya allazina sha'anuhum alqu'ud waɗanda sha'anin su ne al'amarin su ne shine su zamna wal juthum kuma su zamna daga jasamani fil buyuti a cikin gida wanda in za a neman wani aiki na ci gaba wato su ko kuma na karfi ba a neman su dan su cancanta ba to ka da an sifanta mutum da mace lamari ya ɓaci to wannan shi ne abin da malam ya kawo a ƙarƙashin wato wannan ayar kenan to amma abin da ya kamata mu fahimta a nan shine cewa wannan bayani da malam ya kawo akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mu kara a ƙarƙashin wannan shine na farko da an ka ce ma alƙa'idina ba a ce ma alƙa'idati ba kuma an ce tare da mata saboda akwai yara cikin su yara kuma akwai maza akwai mata to sai an kai taglibi na janibin maza akan mata an ka ce ma alƙa'idina ƙa'idar da ake kira at-taglib ana taglibi janibin zukuri ala janibin inas wannan kuma ko cikin alkur'ani akwai shi ba kuskure bane kaga Allah subhanahu wataala ce yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in kaga wannan mata aka ce wadda ta nemi annabi yusuf da yayi zina da ita ki nemi gafarar zunubinki innaki kunti min al-khati'in ba a ce innaki kunti min al-khati'ati ba an gane ko kuma a larabci haka ne kamata a ce amma kuma an yi taglibi na janibin dhukur ala janibin inas misali kuma na biyu wa maryam bimnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi ko wa kitabihi aw taqra'a wa kanat min alqanitin maryam ake zance sai an ka ce ta kasance min alqanitin ba a ce min alqanitati ba tare da cewa alqanitat shine jam'i na mata amma alqanitin saboda akwai maza da mata masu biyayya sai aka ce wa kanat min alqanitin sannan kuma balqis ita ma wannan an faɗa akan ta da ke sunanta bai tabbata a nasi ba amma dai wannan mata malikatu saba wadda ta yi mulkin saba abin nan wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin ba a ce kafirat ba wato ta kasance daga mutane kafirai kawo an kawo kafiri na jam'i ne na maza amma ba a kawo kafirat ba don haka wannan akwai shi cikin alkur'ani ba wai kagen shi ne akai ba da fatan dai mun fahimta to wannan shine abu na farko kenan kasancewa akwai asubiyani mazaje shi yasa aka ce wato waƙila ƙa'udu ma alƙa'idin kamar yadda in muka duba cikin suratul abin nan al-ahzab da an ka ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti in shi a sai suka ce to ai inda matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ake magana sai a ce an kunna ba a ce an kun ba tare da cewa ayoyin da suke magana suna magana ne na gaban wannan ayar da waɗanda suka zo bayan ta duka suna magana ne akan gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik daga nan aka fara bayani har aka kawo inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ahlil bayt wa yutahhirakum tathira kuma ayar da ta zo tace wadhkurna ma yutla fi buyutikunna ba a ce wadhkuru ba to amma wannan shubha sai su kawo ta su ce wannan ya sabka ne shi kadai inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti aka ce a dora shi duk da yake akwai misali waɗansu na soshi waɗanda suke tabbatar da cewa wani wuri zaka iske aya wani guntunta ya sauka ne ko wani bangare nata ya sauka ne a daban ba tare da ayar ba kamar la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghayru uli darari ko ghayru uli darari a wata qira'a wanda shi daga baya ya sauka shi ghairu ulil dararikin to amma wannan ina nasu yake ingantacce cewa shi kada ya sauka sannan abu na biyu ankum mata idan suna tare da maza manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine shugaban ahlul bait kuma shine shugaban mutane gaba daya to an kace an kuma ana nufin shi ma mai gidan ya shiga ciki kuma duk inda qur'ani ya zance ahlul bait matan gidan suna ciki mata annabi ibrahim an kace rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait annabi lutu an kace illa wato fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu kaga inda matar shi ba ta ga cikin ahl nashi ai ba za a ce illa imra'atahu ba dan haka kuma ahlul bait ai ba maza ne da mata kina an kace an kuma ya shafi maza da mata dan haka wannan shubha ta su wato mai rauni ce kwarai da gaske Allah subhanahu wataala ya muna kariya wannan shine mas'ala ta farko da ya kamata mu kawo game da abin da muke son mu ƙara sannan kuma da an ka ce wa qila qu'udu ma'al qa'idin wato ku zauna tare da masu zama malam ya kawo shi nan umurni ne na tahdidi na tsoratarwa wa qila an ce da su waye ce da su nan in an ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ghadban lahum dan hushi da su ko kuma lokacin da Allah bai bayyana mishi ba al'amarin su ba a bashi umarni ba sai ya ijtihadi shi yasa ma Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin sai zaman to ba dan hushi ba a'a dan saboda al'amarin shi bai bayyana gare su ba shi yayi musu kyakkyawan zato sai zaman to in ma waɗansu ya gane su kenan ya faɗa ne dan hushi waɗansu kuma ya faɗa ne saboda al'amarin shi bai bayyana gare su ba wallahu ta'ala a'lam wannan shine abin da zamu iya karawa mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 390 a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a safha ta 133 a taba'a wadda take a hannuna wato bugun littafi wanda yake a hannuna malam yace fa in qila idan aka ce idza kana allah ta'ala idan allah ya kasance wato alima annal munafiqina allah ya san cewa munafiqai law kharaju ma'al mu'minin da sun fita tare da mu'minai lil jihadi don jihadi Allah ce ma zadukum illa khabala ba su kara muku kun ba sai khabalan sai wato fasadan wato barna kenan ko banna an gane ko asalin alkhabal tana nuna wato banna ko kuma wato lalacewa al'amari ko hauka shi yasa suka cewa ma mahaukaci majnun wani lokaci kuma su ce mahbul mahbul shine majnun mahaukaci wanda hankalinsa ya lalace to da sun fita ba kara muku komai za su yi ba sai banna wala awda'u khilalakum ay wala asra'u an gane ko da an ka ce wala awda'u khilalakum ai wala asra'u da sun yi gaugawa as-sa'i wato gaugawar munafinci ko kuma yada wato annamimanci bainahum tsakankanin muminai bin nama'imi da annamimanci maganganu na lalata al'amari kenan kaga maimakon aje a yaki kafirai ma sai ya zamanto wato musulmi su kuma suna yakar junan su fa kaifa amaruhum bil khuruj ma'al mu'minin ya kuma za a yi Allah ya san wannan banna za ta faru kuma ya umurce su da fita tare da muminai tunda tunda ya san haka ai bai dace umurce su da fita ba qulna malam yace to abin da yasa amsar da zamu bayar zamu ce amarahum bil khuruji Allah ya umurce su da fita li ilzamihimul hujja don Allah ya lazimta musu hujja ya kafa musu hujja wali izhari nifaqihim don kuma Allah ya bayyana munafincin su Allah ya san ba mutane ne na gari ba waɗansu suna ganin su kamar mutane ne na gari ba a gane su ta fuskar sifofi domin suna da sifofi na muminnai amma wajen aiki ake ganewa shi yasa kada ka rudu da sifan mutum kada ku rudu da maganganun mutum ka koma ka rinka kallon aikinsa ta nan ne zaka iya tantance mutane na gari don wani wajen maganarsa tana da kyau sifar tana da kyau Allah ya ce wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahum Allah anna yufakun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce da shi in ka ga munafikai wa idza ra'aytahum idan ka gansu tu'jibuka ajsamuhum jikin su zai burge ka zaka ga sifa irin ta mumini sun bar gemu gashi nan yana da kyau sun dage wando babu wata alama ta kafirci tare da su amma wa in yaqulu tasma' li qawlihim in suka faɗi magana kana sauraron magana su kana jin magana mai zaki mai daɗi mai ratsa zuciya da rai amma ina akwai banna karkashin ƙasa kara da kiyashi ne Allah kai mana tsari wanda bai sani ba zai doka sai kiyashin wato ya cije shi dan haka dai a takaice dan a nuna cewa wannan imanin da suke kokarin nunawa ba gaskiya bane maganganun su ƙarya ne suna kokarin nuna wato bayani ne na gaskiya amma ba mutane ne na gaskiya ba Allah kai mana tsari mas'ala ta gaba mas'ala ta 391 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar allah subhanahu wa ta'ala kul ce da su an fi kukuciyar tau'an ko cikin jin dadin rai daga tsa'a ne kenan aukar hanko ko kuna kyamar haka lan yu taqabbala minkum ba za a karba muku ba innakum kuntum qauman fasiqin domin ku kun kasance mutane ne fasikai nan fasikacci babba ake nufi mi nan mutane ne kafirai an gane ko sai an tantance mi ake nufi aya ta wato 53 a cikin suratul tauba malam yace yadullu ala anna al-fisqa wannan yana nuna cewa fasikanci yamna'u qabul al-ta'at fasikanci yana sawar Allah ya ki karɓar ayyukan da'a na mutum qulna zamu ce al-muradu bil fisqi abinda ake nufi da fasikanci huna anan al-fisqu bil kufri wato fita daga cikin da'ar Allah ta fuskar kafirci domin asalin alfisko alkhuruj ne ka fita daga cikin da'ar Allah to duk wanda ya saba ma Allah ko karamin zunubi ko babba ko kuma kaba'ira ko kaba'ira mai fitar da mutum daga cikin musulunci duk fasikanci ne asalin su to amma kuma akwai zunubin da baya fitar da mutum daga cikin musulunci to nan wanda daga fitar da mutum daga cikin musulunci ake nufi yace wan nifaqu na abinda ake nufi kafirci da munafinci wanda yake munafinci na bayyana musulunci da ɓoye kafirci ake nufi ba wancan munafici na aiki ba idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khan la mutlaqul fisqi ba kowane irin fasikanci ake nufi ba wa zalika muhbitul litta'at shi ko fasikanci da kafirci da munafinci babba da shirka babba dukansu suna fitar da mutum daga cikin musulunci kuma suna bata ayyukansa wa mani'un min qabuliha kuma suna hana Allah ya karbi aikin mutum wa ya'diduhu abinda ke karfafa shi qawluhu azza wa jal fadar Allah subhanahu wataala mabuwayi kuma wanda yake ya daukaka azza ya buwaya wa jalla kuma ya daukaka azza ya buwayi komai da komai ba abin da ya buwaye shi jalla ya ɗaukaka a dukkan komai babu wata tawaya wadda take tare da Allah shi yasa aka shafi ba a ce azza an kaza ba ba a ce jalla an kaza ba wa ma mana'ahum Allah ce babu abin da ya hana an tuqbala minhum nafaqatuhum a karbi wato sadaqar su an gane ko suratul tauba aya ta 54 illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih kaga wannan aya sai ta nuna cewa sun kafirce ma Allah da manzonsa wala ya'tuna salata illa wa hum kusala ba sa zuwa wajen sallah sai suna cikin wato kasala wala yunfiquna illa wa hum karihun ba sa ciyarwa face sai in suna cikin hali na kyama ba suna so bane suna jiran dai addinin ya mamaye su an fi karfin su sai su taimaka su bayar don ka a gane munafincin su hukuncin kafirai ya tabbata akan su Allah ya muna mai kyau to wannan shi dai ne dalilin da yasa an ka kira nan innakum kuntum qauman fasiqin to eh kenan sai da mutunan umurni al'amru litaswiya ne duk dai ko ku ciyar kuna so ko ba kwa so kenan duk dai kuma dama ciyarwa ba ta wuce ko kana so ko ba ka kauna sai hada dukkan waɗannan halayen guda biyu mas'ala ta gaba mas'ala ce ta 392 a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir ar-razi malam yace لما عدل في آية الصدقات عن اللام إلى في في المصارف الأربعة الأخيرة mi yasa adala ya kauce na adala ba ya yi adalci ba adala ya kauce fi ayati sadaqat a cikin aya ta sadaqat a cikin suratul tauba na aya ta zakka ake nufi don sadaka akwai ta wajibi irin su zakka an gane ko da kuma ciyar da iyali kuma sadaka akwai da ba wajibi ba kamar taimaka ma wani mutum wanda ba wajibi bane ka taimaka mishi kamar mai wato wani mutum da ke bukatar taimakonka kana iya ka taimaka mishi amma ba a wajibta maka ba to nan dai zakka ake nufi aya ta zakka me yasa Allah ya wato ya kauce anil lami da galam ila fi sai ya amfani da fi fil masarifil arba'atil akhira akan wato masarif wuraren da za a juyar da zakka a bada take nan a cikin al'amura guda hudu mutane na guda hudu na karshe ko jinsi guda hudu na karshe domin ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i kaga na farko sai amfani da lamun yace lil fuqara'i lamun ci wal masakini atafina akan lil fuqara'i wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum kaga guda hudu amma da yaje hudu na karshe sai ce wa fir riqabi kaga fi sai kawo fi bai ce walir riqabi ba wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil kaga waɗanda su ko sai amfani da fi wa fi sabilillahi wa ibn sabil duka dai yayi atafin wa fi sabilillahi yayi atafin ibn sabil shi ko wa fi riqabi yayi atafin shi akan wal gharimina to me yasa musu amfani da fa'un to wannan ita ce tambaya ta farko sannan kuma me yasa shi wa fi sabilillahi wa fi wal gharimina bai atafin su ba sai ya ƙara kawo wa fi fi fi din magana ce ta ilimin balaga wanda ana kiran su al-adl al-balaghi bincike ne mai yawa me yasa aka kawo wannan harafin matsayin wannan harafin me yasa aka cire wa gasira ko wanga wazani an ka kawo wannan wazani kana iya bincike mai yawa a cikin wannan wani wuri ya kamata aka ismul fa'il sai aka masdar ko aka maf'ulun bihi ko ko nan ya kamata a kawo kalima kaza sai a cire ta aka kalima kaza sai ka hankalta me yasa menene hikima da ta sa an kai wannan ana kiran shi lata'if amma asalin shi al-adl ne wato fi ilmi al-balagha da kuma fi ilmi sarf da kuma fi ilmi nahwu wa tafsir ana bincike me yasa ba aka kalima kaza ba aka kama kalima kaza me yasa aka shafe kaza me yasa aka ambaci kaza me yasa maimakon a kawo wazani kaza aka kawo wani wazani kaza bincike ne mai yawa a cikin ilimi to nan malam ya kawo wannan a cikin wannan aya malam yace kulna zamu ce littanbihi don a fadakar ala annahum aqwa cewa waɗanda an ka sama fa'un su an mafi cancanta karfin cancanta aqwa su suka fi karfi fi istihqaqi sadaqa wajen cancantar a basu wannan zakka mimman sabaqa zikruhu na daga wanda ya gabata da ambaton shi kenan da anka kawo fi fi din nan a nuna waɗannan sun fi cancanta a basu li anna fi lidharfiyya domin fi tana nuna azzarfiyya abu ya shiga cikin abu alkitabu fil haqibati ya nuna yana ciki gaba ɗaya ta kewaye shi lidharfiyyati wal wi'a kuma tana nuna abu alwi'a kamar abin da an sa shi cikin wani abu asalin alwi'a'u shine ana kiran burga mai ko buhu ko bahu فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه yana nuna ansa abu cikin shi to an ce kuma ansa abu ai ya kewaye shi gaba daya malam yace fana baha biha sai Allah ya fadakar da wannan harafi biha da wannan harafi na fa'un ala annahum su ahiqa'u su suka fi cancanta bi an tudu a fihimu sadaqat a sanya sadaka a hannayensu ta zakka kenan ko kuma ba banda ma ta wajibi din amma nan ta wajibi din ake zance wa yuj'alu masabban laha a sanya su masabban wurin zubawa asalin masabbu shine wurin zubawa amma ana nufin wurin da za a ajiye abu masabban laha wurin da za a ajiye ta fa sabba alaihim rabbuka sauta azab lima warada fi fakkin riqabi don saboda abin da ya zo na nasoshi fi fakkin riƙabi wajen wato sai malamai sun zaure sun kace fakkin riƙabi ɓantale wuya arriqab jam'i ne na arraqaba wuya a ɓantale wuya ma'ana a yantar da bawa min alkatabati daga kataba asalin kataba shine mutum ya sanya ma bawon shi kuɗaɗe ya ce in ka biya zan yantar da kai a bauta ta musulunci fa amma to a nan sai ka bashi wata ka ce duk wata ga abin da za kawo kina an yi masa kataba in ka biya kaza shikenan yayi wannan kuma nasi na Qur'ani ya tabbatar da shi walladhina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira to in mutun yana cikin wannan kaga sai a taimaka mishi ma kafin ma lokacin yayi sai ya ba mai gida kuɗin sa ya samu yanci awir riqu koko bawa wanda shi bawa ne bambancin bawa na kataba da wanda an riƙo bawa shi wancan an bashi dama shi ko wannan ba a bashi dama ba amma idan aka zo aka saye shi mai shi yana iya sayarwa to shine ake kira bawa kinni kinni in ji malam mazori bawa wanda babu wani laisa lahu sha'ibatu wato abin hurriya bai tare da wani abu wanda zai bashi yanci domin akwai bawa mukatab mukatab shine wanda in mai shi yace ka kawo kaza zuwa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sai ya yantu sannan akwai bawa kinni bawa wanda yake bawa ne mai gidan shi bai bashi wani izini ba yana nan a matsayin bawa 100 bisa 100 shi a kinni sannan akwai bawa muba'ad shine suka ce ma muba'ali muba'ali don dadun suna mai da ta wato dadun suna da tawwa bawa muba'ali wanda sashen shi ɗa ne sashen shi kuma bawa ne to dukkan waɗannan bayu ana magana ne a kansu sannan kuma akwai bawa mudabbari wanda zaka cewa in na mutu to ka mallaki kanka shi ake kira mudabbari kinan daga bayana daga adduburu ne bayana kinan ka zama to da don haka cikin karatun ilimin fiqh da abubuwa idan ka ji an faɗi bawa sai ka binciki wanne ne ake zance to malam yace lima warada fi fakkin riqabi min al-katabati aw riqi aw al-asari ko ko ba wanda anka kama an karibance shi a wajen yaki don a samu ya yanci kansa kafirai sun kama musulmi sun mayar da shi bawa ana son a kwato shi sai a basu kuɗi a amso shi wa fi fakkil gharimina da kuma bantale an gane ko algharimi waɗanda ake biya bashi waɗanda ake biya bashi ma'ana su samu yancin kasu domin arabin ka bashi ka zama matsayin bawa shi yasa turawa suke kokarin su zuba ma kasashen musulmi wato bashi saboda kullun su zan bayi a rinka juya su irin yadda ake so kuma a sace arzikin su a kafa musu dokoki na kafirci to wa fi fakkil gharimina anid dain a raba masu waɗanda ake bi bashi da bashi shine fakku asalin fakka shine ya bude abu shi suke kiran bantalewa min at-takhlisi a tsamike su an gane ko daga bashi min takhlisi a tsamike su wal inqaz a kubutar da su an gane ko kenan shi yasa an kai amfani da wannan malam yace to wali jam'il ghazi wato wa fi fakkil gharimin an ad-dayn min at-takhlisi wal inqazi an gane ko wali jam'il ghazi al-faqiri aw al-munqati fi al-hajj bayna al-faqri ومثل هذه العبادة الشاقة ina fata an fahimce ni wali jam'il ghazi shi kuma al-ghazi wanda yake wajen yaki an gane ko yana iya hada al-faqir wanda yake talaka an gane ko awil munqati'u fil hajji ko ko mutumin da yace zashi aikin hajji ya hada baina bainal faqri tare da wato talauci wa mithlu hadhihi al-ibada shaqqa da wannan ibada wanda take mai nauyi na abinda malai yake son ya ce mutum ne zai je wajen yaki zai je wajen yaƙi kuma talaka ne to shi yanzu abubuwan da sun kasa a bashi suka sa ya cancanci a bashi zakka gashi talaka gashi kuma yana fi sabilillahi kaga sai a ƙara fi don a nuna ƙarfin wannan kamar da miskini da fakiri suna iya zamantowa za su je wajen yaƙi don ba a ce yaƙi sai mai kuɗi zai je ba to kenan kaga su sun haɗa illa biyu shi yasa nan a wajen su sai an ka ƙara fi sannan kuma koko almunqati fil hajji mutumin da yace zai je aikin hajji kuma gashi yana talaka ina fata an fahimci ni to kaga wannan gashi zai je ibada yana matsayin ibnu sabili sannan kuma gashi yana matsayin fakiri kenan sai yasa an kace wa fi sabilillahi wa ibn sabili ai wa fi ibn wa fi wa fi ibn sabil shi yasa sai an ka hada su an ka ƙara fi don anu da sun fi cancanta shine malam yake son ya ce to amma duk da yake shi talaka wanda bai da hali akwai sabani tsakankanin malamai cewa ya kamata wato a bashi koko bai dace ba a bashi wannan wani abu ne cewa shin an dora masa aikin hajji malamai suna ganin wanda yake yana da talauci ma menene zai kashi tafiya ya kama hanya ta aikin hajji don Allah ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wanda ya samu ikon zuwa to wanda yake talaka ma ko abincinsa bai mallaka ba kenan babu zancen ma a ce shi duk da yake shin alfaqiru ko ko almiskin shi almiskin wanda yana da wani abu da yake neman abinci amma bai ishe shi ba ya wadatar da shi daga wato abin nan shi yasa ma akai sabani tsakankanin malamai shin da faqiri da miskini wanne ne fi talauci wasu sun ce miskini ya fi fakiri waɗansu ko suka ce wato fakiri ya fi miskini to suka ce abin da yasa aka ce miskini ya fi talauci don Allah ya ce au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba au miskinan dha matraba suka ce miskini ma abucin talauci wanda ana danganta shi da matraba daga at-turabu ne shine kasa ma'ana bai da wani abu ko da bacci zai yi sai je kwanta a kasa shi yasa laraba suke kiran talaka wanda talauci masa yawa wato ibnul ghabra ko bani ghabra kamar da zo a cikin shi'rul jahili ƴaƴan kasa waɗanda ma ba su da komai kasa ce dai sun ka mallaka kuma kowa ya mallaki kasa kana iya ɗiba kasa kuma kowa ma akwai kasar da yake dangantuwa zuwa gare ta to waɗansu kuma suka ce a'a shi miskini na an ce za mata raba wanda talauci ya yi masa muni an siffanta shi kenan sai zama to an ka ce miskin ko an ka ce faqir to in an kawo su mutlaq to faqiri yafi domin miskini yana da abin da zai nemi abinci da shi shi yasa ma yazo a cikin suratul kahf amma safinatu fa kanat lil masakin ya'maluna fil bahr wannan safina tana ga miskine wanda suna aiki kenan suna da majirgi wanda suke neman abinci sai dai wannan bai isa su su wadatu shi kuma faqiri wanda bai da komai shi yasa malamai suka yi rinjayi akan su amma idan muka duba zance wanda yake malamai sun fi wato rinjayar da shi shine cewa wato fakiri ya fi talauci daga wato faƙaru daga faƙira ne shine abin da ke karya gadon baya domin Allah ya ce wa wujuhun yawma idhin basira tazunnu an yuf'ala biha faqira faqira ita ce wato musiba da take karya gadon baya kenan talauci ma ya sa dan adam wasu saboda yawan aikin da yake yi nan da nan ya tsufa shi yasa talaka yake zafin yake saurin tsufa kenan to wannan shine abin da dai malamai suka kawo sai dai malamai suka ce shi ko miskini daga sakana ne wanda sun ce sakana shine abu ya tsaya cak dama miskini harkokin shi sun tsaya cak wasu sun ce sakana daga sukuni ne shine mutumin da yake yana da sakina natsuwa an gane ko koko sakana daga mazalla ne wa duribat alaihim dhillatu wal maskana saboda talaka ana kokarin wulakantar da shi koko yana wulakantar da kai ne saboda bai da abin duniya sun kace wani lokacin sakana daga natsuwa ne saboda talauci yana sa dan adam yayi natsuwa ya daina ma al'amura shiga sauri ko musu hawan kawara shi yasa da yawan talakawa da kake gani waɗansu ba mutane ne na gari ba amma talauci na ke sa su suna ladabi da biyayya da dan san kama sai su zan wato shaggun duniya wanda shine abin da yake faruwa da yawa daga cikin talakawa sai ga mutum ana cewa mutumin kirki ne amma da ya samu kuɗi ko mulki ko ilimi ya ga jama'a ta bi shi ilimin boko ko ilimin addini sai kaga ya zan wato shegen kansa Allah ya muna tsari to wannan abubuwa ne dai waɗanda ake cewa kuɗi suna canza ɗan adam mulki yana canza ɗan adam ilimi na addini yana canza ɗan adam ilimi na boko yana canza ɗan adam malamai suka ce wasu daga cikin malamai suka ce ba gaskiya bane a'a halayen shi ne waɗanda a ɓoye bai iya bayyana su saboda bai da abin da zai bashi ikon ya bayyana su wato talauci yana sa dole ka ɓoye domin kana da talauci ba wanda zai taimaka maka kuma ana iya kai ka gidan kasu shi kuma idan kana da mulki yanzu ka samu ƙarfi idan kana da ilimin boko kaga ka samu abin da zai taimaka maka ko kafirai su taimaka maka kuma kana da aiki a cikin ƙasa idan ilimin addini ne ka samu wawaye sai ka bautar da su ka zalunce su su bi bayan ka ka tura su cikin halaka idan kuɗi ne kana ganin kana da magoya baya kuma kana iya yin saba ma dokan ma ƙasa kuma ka bada kuɗi ka tsira kinan sai sai zama to yanzu ɗabi'a ka mummuna zaka iya bayyana ta shi yasa mai tsoron Allah shine wanda yana da ikon ya aikata sabon yana da halin aikata shi bai aikata ba to shine mai tsoron Allah amma wani talauci na hana shi yin sabon Allah da ya samu kuɗi to yanzu kan yana koma zuwa ga harkar shi ta banna malamai suka ce fakiri da miskini idan suka aka hada su to sun bambanta kenan kamar kalima ce ta imani da musulunci in an ka kawo imani da musulunci to imani daban musulunci daban sai zaman to imani ya shafi abubuwa na ibada waɗanda ke cikin zuciya shi ko musulunci abubuwan da suke bayyane kamar sallah da zakka da azumi da faɗar kalimar shahada a bayyane an jita domin kalmar shahada tana da janibi biyu na faɗa da kuma ƙudurta ta to in ka faɗa a bayyane kenan nan a zahiri tun duk da yake kalmar shahada tana cikin imani amma nan in ka faɗe ta a musulunci a zahiri an yarda shi yasa ake kiranta a matsayin rukunin musulunci sallah a zahiri ake yin ta zakka da azumi da aikin haji to shi kuma imani sai zamanto abubuwan da a boye shin da ka faɗi kalmar shahada ka ƙudurta ta kai imani da ita ka yarda da ita kana aiki da ita to yanzu ƙudurta wannan da kai a zuciya ba wanda ya santa sai Allah sai ta koma cikin kuma rukunin imani imani da Allah imani da manzannin Allah da littafansa da wani abu wannan kuma yana cikin zuciya zuciya kenan sai zamanto in an kawo su daban ga haɗe aka kawo imani to yana nufin abubuwan da ke ɓoye na cikin zuciya in an ce musulunci abubuwan da ke bayyane amma in ka kawo musulunci shi kadai ba a kawo imani ba to imani ya shiga ciki in an ka kawo imani to ba a kawo musulunci ba kuma musulunci ya shiga ciki to hakan ga shi ma talauci da talaka da mai kuɗi idan aka kawo talaka faqir ba a kawo miskin ba to miskin ya shiga ciki an kawo miskin ba a kawo faqir ba to faqir wato faqir ya shiga miskin ya shiga ciki amma idan aka kawo faqiri da miskini to nan da ake tarjihi wasu sun kace faqiri yafi miskini talauci wasu sun kace miskini yafi faqiri talauci amma zance mafi inganci faqiri yafi miskini talauci dan shi miskini an ce har shi na da abin da zai yi aiki ya je ya nemi abincin da zai ci wannan shi ne abin da malamai suka kawo a karkashin waɗannan wato kalmomin to malam yace wa kadhalika ibn sabil haka dan matafiyi wanda yake akan hanya jami'un bainal faqri wal ghurbati ya hana tsakanin talauci tana yiwa ya zamanto talaka wal ghurba kuma ya zamanto yana akan bakunta ma'ana anil ahli wal mali bai tare da iyalinsa kuma bai tare da dukiyarsa duk da yake yana yiwa shi ibnu sabil malamai suka ce ko da mai kuɗi ne ya je a wani wuri inda baya iya samun kuɗinsa ma'ana dukiyarsa bata kai a hannunsa ba ma'ana yanzu kamar a wata ƙasa ce wadda ko da yana da kuɗaɗe a wasu bankuna misali a can babu bankin nasa babu bankin da yake mu'amala da shi kuma ba zai iya samun kuɗi ba ko ta wace hanya to nan ma ko da mai wadaci na nan za a iya bashi kafin ya kai inda zai samun dukiyarsa jami'un bainal faqri wal ghurbati ba dole bane matafi ya zamanto talaka ne wala yaruddul mu'allafati qulubuhum an gane ko wala yaridu al muallafati muallafata qulubuhum li anna ba'dahum kuffar wa ba'dahum muslimun da'ifun niyya yace to amma da an ka ce wal muallafati qulubuhum su ba su wala yaruddu al muallafata wala yaridu al muallafa ta qulubihim qulubuhum kenan wannan kuma nasi ba zai kai ga waɗanda an kace almu'allafati qulubuhum ba yace li anna ba'dahum kuffar domin sashen su kafirai ne wa ba'dahum muslimun wasu kuma musulmai ne amma da'ifun niyyati fil islam suna da niyya mai wato mai rauni game da al'amarin musulunci saboda ba su jima da shiga musulunci ba malam yace to fa kaifa yu'aradu bihim man zakarna ya za a yi to kuma mu kawo su da irin waɗanda an ka faɗa domin an ka ce إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم سو مؤلفة قلوبهم سنة cikin lamun basu daga cikin fa'un aw li anna Allah alima anna wujuba i'ta'ihim ko ko cewa Allah ya san wajibin a basu sayun sahu za a shafe shi domin almu'allafati qulubuhum ana ganin kaman kafiri ne yana da kyakkyawan niyya zuwa ga musulunci ana taimaka mai tana yawan musulunta wasu kuma sun ce mu'allafati qulubuhum sune shugabanni waɗanda in na kafirai in an ba su dama an kai ba su sadaka suna barin aje ayi wa'azi mutane su gane addini in ba a ba su ba za su hana sai a ba su wasu kuma suna ce a sabin shiga musulunci ne waɗanda ana ganin musulunci su yana da rauni ana iya ba su almuhimmu dai dukkan waɗanda suna shiga almu'allafati qulubuhum to wasu na ganin rabon su yanzu ba dole ba sai an ba su saboda mi saboda musulunci ya riga ya yi karfi musulmi sun yawa wasu kuma suna ganin a'a maslaha tana koma ne zuwa ga shugaba idan ya ga za a iya ba su na musulmi sai a ba su in akwai dama don saboda a yi da'awa a yada addini malam yace to fali zalika ja'ala hum wannan yasa Allah sun yasu fil qismil muqaddam a cikin rabo wanda yake al muqaddam wanda an ka gabatar allazi huwa adhaf wanda yake mai rauni ma'ana su al muallafati qulubuhum an sanya su cikin lamun ba a sa su cikin fa'un ba saboda tana yiwa za a shahi hukuncin ko ko tana yiwa hukuncin wanda yake wani lokaci akwai shi ne wani lokaci babu shi saboda maslaha shi yasa yace to wala yaridu muallafata qulubuhum kenan nassi bai gitto da waɗanda suke abin nan ba waɗanda suke da alaka da waɗanda an ka kira al muallafati qulubuhum kenan wannan shine shi yasa waɗansu an ka kawo fa'un wadda take nuna ƙarfin ma'ana fiye da wato abin da ya shafi lamun to wannan shi ne abin da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan aya duk da yake akwai sauran bayani a ƙarƙashin wannan aya game da wannan amma sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddari za mu haɗu a darasin mu kenan na gaba na 104 tunda wannan shine darasin mu wato na 101 kenan sai darasin mu na 102 idan Allah ya bada iko za a zo a dora akan inda aka tsaya da sauran bayanai gurgurdon abinda Allah subhanahu wataala ya bamu na sani abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh